الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji salame nangi a nan unguwa ta buba shango a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na umdatul ahkamin kalami khairul anam littafin babban malami abdulgani al-maqdisi Allah ta'ala ya masa rahama abdulwahid bin abdulgani al-maqdisi wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan yini irin wannan da kuma lokaci irin wannan yau muna yini na lahadi wanda yau wata na safar watan biyu a musulunci iya da kwanuka 24 wanda hijira yau na da shekara 1445 goma ga watan tara meladiya 2020 da ainihin uku idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malam ya mana bayani game da babu jami'ar sala babu da yake magana game da abin da ya shafi sallah a dunkule gaba daya wanda har magana ta kawo mu kan dukkan wanda ya ci wani abu abin da ya shafi tafarnuwa ko albasa ko abin da yake da irin wannan yanayi to aka ba shi doka cewa kada ya higo cikin masallaci cikin jama'a domin hakan iya iya tayar musu da hankali da rashin samun nutsuwa a cikin yin sallah da kuma ita nutsuwa rukuni ne daga cikin rukunan sallah wanda muka karanta a baya kuma wannan zai nuna mana faɗi na addinin musulunci da kuma kula da haƙƙin al'umma wanda hatta cikin masallaci ya biyo mu iya samu na dokoki wanda kada ka sake ka zo da abin da zai cuci al'umma ko ka zo da wani abu da zai cutar da wanda daga cikin masallata karatu ya kawo mu ƙarshen babin yau za mu tashi babi na a tashahud a shafi na 26 a littafin wannan kuma shine darasinmu na 17 a littafin insha Allah hadisi na farko a babin kuma na 122 a littafin an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu qal daga sahabi abdullahi bin mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tashahhuda annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya mun tahiya wa kaffi baina kaffaihi wannan sifa kenan a sifar yadda ya koya masa ta hinsu ya ba da labari ya ce tafin hannuna a cikin tafin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tafin hannuna na cikin tafin hannunsa an gane ko kama yu'allimni as-sura min al-qur'an kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyar da ni sura daga cikin surorin al-qur'ani wato wannan zai nuna mana muhimmancin tahiyya a sallah kenan da kuma irin yadda manzan Allah ya bata mahimmanci sallallahu alaihi wasallam sahabi yake cewa kamar yadda ma'aikin Allah yake koya mana alkur'ani to haka nan ya zaunar da ni ya koya min tahiya sallallahu alaihi wasallam yace ga lafuzan nan da ya koya min daga bakinsa at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul wannan shine tahiyya ta abdullahi dan dan mas'ud wato tahiyya ma sun kai wajen kala bakwai akwai tahiyya ta abdullahi dan mas'ud akwai ta abdullahi dan abbas akwai ta abdullahi dan umar akwai ta mu'azu bin jabal akwai tana na aisha radiyallahu anha duk kowace kuma akwai abin da ya bambanta ta da uwarta ko lafazi ko wani gun a yi takadim da ta'akir ko a gabatar da wani abu a wani wata wani kuma a jirkintar da wani abu amma dukkan tahiyoyin nan da sabai suka rawaito ɗaya bayan ɗaya wajen mutum bakwai to kowace tana da bambanci da yarwarta an fahimta to ga tahiyanan ta abdullahi dan mas'ud at-tahiyatu ake cewa ba at-tahiyatu ba kasan jama'a jewa at-tahiyatu ake cewa har ma wa'ansu daga cikin masu da'awa har ma wa'ansu daga cikin malamai amma lafazin da manzon Allah ya koyar ba at-tahiyatu bane at-tahiyatu an fahimta at-tahiyatu jam'i ne na at-tahiyya din at-tahiyya gaisuwa kwara daya an gane ko amma at-tahiyyat jam'i ne na gaisuwa na gaisuwa fiye da ɗaya jam'i ne na gaisuwa daɗaɗan kalmomi na gaisuwa to Allah ne mallake su shi ne ma'anar attahiyatu lillah dukkan wata kalma ko wata jumla da za a gayar da abin da za a gayar da shi ta to daɗaɗanta mafiya kyanta mafiya alkairin kalmomin gaisuwa to Allah ne mallake su an fahimci maganar shi ne attahiyatu lillah Allah ne ya mallaki dukkan wa'ansu kalmomi ko jimloli mafiya albarka wajen gaisuwa wasalawatu wattayyibatu nan assalawatu wa'an sun ce salloli da muke wannan guda biyar na farilla wa'an su kuma sun ce a addu'o'i domin ita ma addu'a na ce mata as-salah khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ma'ana udu ilaihim kenan ko udu alaihim kai musu addu'a salli alaihim shine udu lahum kai musu addu'a ya rasulullah a turanci ma ai prayer prayer ko prayer sallah prayer addu'a a gane ko to aluga haka take ita ma zaka iya ce as-sala kana nufin sallah za ka iya ce assala kana nufin addu'a an fahimta to ko ka ce salloli ko ka ce addu'o'i duka waɗayyibatu da daɗaɗan kalmomi duka sun tabbata ga Allah assalamu alaika aiwan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahaman Allah da kuma albarkokin Allah su tabbata kan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Assalamu alaina, amincin Allah ya tabbata gare mu musuwa kenan, mu musulmai. Assalamu alaina, amincin Allah ya tabbata gare mu, in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake koyi da tahiya, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, sannan kuma da bayin Allah mutane na ƙwarai ka yi wa kanka ainihin addu'a domin kai kana ɗaya daga cikin bayin Allah a ka yi wa kanka da sauran al'umma addu'a shi ne assalamu alaina kana neman amincin Allah zuwa gare mu an fahimta sannan kuma ka ce wa ala ibadillahi salihin sannan amincin Allah ya ƙara tabbata ga bayin Allah mutane na ƙwarai dukkan wani bawan Allah mutumin kirki to kasa koya cikin wannan addu'a kenan kana nema masa amincin Allah ya tabbata gare shi ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul kuma na shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma ma'aikin Allah ne an fahimta a idan mun kula da wannan lafuza na tahiya akwai girmama Allah da yabonsa da kuma jingina masa daɗaɗen kalmomi da kuma salati ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam salati da tsira da aminci da rahama da albarka kana neman Allah ya ƙara wa annabi Muhammadu wannan sallallahu Alaihi wasallam sannan akwai keɓantaccen addu'a da kai wa kanka da kai da sauran masallatan da kuke sallah tare ko da kai da sauran musulmai da kuke tare ko da kai da sauran mumini da kuke tare kana nema muku aminci daga Allah sannan kana nema dukkan wani bawan Allah mutumin kirki tun daga annabi Adam har zuwa yau a cikin mutane yake a cikin mala'iku yake a cikin aljanu yake to kana nema masa aminci daga Allah zuwa gare shi an fahimta sannan kuma ka tike da kalmar shahada shine cancantar bauta duka ka tabbatarwa Allah ne ya cancanci bauta gaba ɗayanta sannan kuma ka shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma jakadan Allah ne an fahimci wannan kun ga ashe idan mun fahimci lafuzan tahiyya kusan haka shari'a ta koyar a yi addu'a na farko dai duk mai addu'a mai wata bukata a gun Allah ana so da farko ya fara yabon Allah tukuna da sunayensa da siffofinsa da duk abin da ya cancanci a jingina wa Allah shi ka buɗe addu'anka da wannan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah misali la ilaha illa anta al-ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko ya man laysa kamithlihi shay'un an gane ko wa huwa samiul alim ko dai dukkan wannan sunayen Allah ya rahman ya rahim ya malik ya qudus ya salam ya al-mu'min ya al-muhaymin ya al-aziz ya al-jabbar dukka fara bude addu'a ka da wannan da kama sunan Allah da ambatonsa da jingina masa siffofinsa da yabonsa abu na biyu kuma kai wa mazan Allah salati sallallahu alaihi wasallam ana so duk bukatar ka duk tsananin bukatar ka kafin ka bude baki ka ce Allah imin kaza to ka fara tabbatarwa kai bi Allah kai wa mazan Allah salati an fahimta abu na uku in ji malamai shine ka fara sako mahaifanka cikin addu'a ka bude roƙon Allah da yi wa mahaifanka addu'a sannan kuma sai ka bi baya da addu'o'in da kake fatan su abun Allah sannan kuma sai ka cike da yi wa ‘yan uwanka musulmai addu'a ka sa su a ciki an fahimta ko ka san wanda daga cin ‘yan uwanka ko abokanka ko aminanka ko malamanka iya cikin wata bukata wanda iya daga cikin waɗanda suke neman addu'o'in musulmi to ka sa cikin addu'a ba tare da ka faɗa masa ka ce ya Allah wane abin nan da yake damus in na jinya ne Allah ka ba shi lafiya in da tsananin rayuwa ne ya Allah ka fito da wane daga tsananin rayuwar da yake ciki ya Allah wane abin da ya sa gaba na wannan bukata Allah ka biya masa wannan iya cikin iya cikin kai ma yanda za a amsa ma addu'ar taka an fahimta da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya rokawa ɗan uwansa Allah kuma ɗan uwan nan nasa baka faɗa masa ba bai sani ba to kai kuma Allah zai tada mala'ika kai ma ya dinga yi ma addu'a kan bukatunka an fahimta yasa masu hikima daga cikin magabata ba sa cewa Allah kamin kaza ba yasa leka cikin ‘yan uwansu abokansu aminansu masu mabambantan bukatu yasa dinga roƙa musu Allah sai su yi shuru su ba za su cewa Allah komai ba domin sun tabbatar manzan Allah ya ce su kuma Allah zai halicci mala'ika ko zai tada mala'ika ya dinga yi musu addu'a kai ka san addu'ar mala'ika da fita ka domin shi Allah ya hide shi a yi yawwa mala ya ce nisa ba kusa ba mala'ika la ya asu na Allah ma amarahu wa ya fa'alu na mayu maru su kwata-kwata ma ba su san saɓin Allah ba ba su gan shi ba bakin su bai taɓa furta wani abu ba in ba yaban Allah ba da masu tasbihi amma kai bakin ka ba yayi ƙarya yayi zagi ya yi giba ya yi kaza ya yi kaza an fahimta to mala'ika zai dinga ma addu'a in kana yi wa ɗan'uwanka addu'a ya sa wani ya ji wani ya cewa ya Allah ɗan'uwana wane ko abokina wane ya Allah ka ba shi mata mutum mai kirki mahaddaciyar ƙur'ani mai siffa kaza mai siffa kaza sai wani ce kai shi ruwa kana san wayan ka idan Allah ya amsa kai ma mala'ika zai ruka ma wani an fahimta saboda ka iya daga cikin salo na sanin surrun addu'a ta hau wannan matakan abu na biyu bayan wannan shine kai ya ƙini abin da kake roƙa Allah iya da shi kuma zai baka karka roƙi Allah kana raba Allah abi ud'ullaha wa antum mustaqiluna bil ijaba ku roƙi Allah ku sakankance a zuciyarku Allah zai amsa muku babban sirri kuma shine kiyaye abin da zaka ci da abin da zaka sha da abin da zaka sanya zamto halal ne duk mutumin da ya kiyaye wannan wallahi sai Allah ya amsa addu'arsa duk abin da ya roƙi Allah an fahimta ka san lafuzan da zaka faɗa wa Allah ka san lokacin da zaka roƙi Allah din sannan ka bi wannan karteriya na addu'a din daga wannan sai wannan sai wannan sannan kuma ka yi yaƙini Allah ba marwaci bane kuma addu'ar da kake ibada ce domin Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ya ce ku roƙi ni zan amsa muku sannan kuma ka kiyaye ka kiyaye matukar kiyayewa wajen ci da sha da sanya halal wannan tabbas duk mutumin da ya kiyaye wannan to addu'arsa za ta zama kamar abin da bawo yake cewa kamar yankan wuka duk abin da ya roƙi Allah to Allah zai ba shi an fahimci wannan wannan suru ne suru ne in ba irin gun karatu ba za ka ji wannan suru ba duk mutumin da ya kiyaye wannan to Allah zai amsa masa addu'arsa sai dai kuma amsa addu'a yan uwa malamai sun ce ya rabu gida uku ne amma in dai ka bi wannan tsarin tabbas haƙiƙa Allah ya amsa addu'arka sai dai kuma hanyar bayyana ma amsawar ɗayan uku ne Allah yake da su. Na farko ko abin da ka roƙa ɗin Allah ya baka. Aure kake nema Allah ya baka mata. Gida kake nema Allah ya mallaka ma gida. Aiki kake nema Allah ya baka. Kaza kake nema Allah ya baka. Jari kake nema Allah ya baka. An fahimta? Abu na biyu kuma cikin amsa addu'a da Allah ya wa bayansa ko bayyana amsa addu'a. shine ko Allah ya yi amfani da wannan addu'ar wajen kiyaye ma wani bala'i da baka san shi ba akwai wata masifa ta tunkaro ka cikin ilimin Allah amma kai baka sani ba kuma idan masifan nan ta zo ta cinye ka sai ta lalata ka ko wata musifar ma ta raba ka da imani ko wata musifar ma ta fidda kai daga musulunci ko wata musifar ma ta zo duk abin da ka mallaka na rayuwa ya kare daidaici to sai Allah sai ɗau wannan addu'ar sai kare ma wancan bala'i da ita kana ta roƙon mata kana ta roƙon kaza kaga Allah bai baka ba to akwai yiwuwar Allah ya ije ma wani bala'in baka sani wannan hanya ta biyu ne na yadda Allah yake biyawa bayansa bukata bayan ya amsa musu addu'a abu na uku ko Allah ɗin bai baka abin da kake roƙa ba ko Allah ɗin bai ije ma wata musibar ba sai a ajiye ma addu'a ta zama lada ranar lahira a ganta an fahimta a ajiye ma ita zama ta nauyaya ma mizani a ran da ake gwada ayyukan bayi shine wani malami yake cewa sai ka gwammaci duk abin da ka roƙi Allah a duniya da ma Allah bai baka ya ajiye ma ita a lahira a ganta domin an je gunda wannan ladan ne kadai yake zama abin da za a daga darajar ko abin da za a kasanta ka da shi an fahimta to wannan shine irin yadda malamai suka yi bayani amma wani ce wala na yi addu'a na sa abun amma shiru ba mamaki ko wani abu zai cinye ka baka sani ba Allah ya ije ma wannan bala'in dishi ko kuma a'a Allah ya ga idan an je lahira ko 50-50 din ma ba za ka samu ba an gane ko kuma Allah zai so ka da rahamarsa to sai ya ki biya ma a bukatar sai ya ajiye addu'a ta zama lada idan an auna ayyukanka in an ga zunubi zai rinjaya sai a ɗauko wannan ladan addu'an a sa sai kiron ka yi jaya ɗaga ya rinjaye zunubi in Allah ya soka da rahama zai ma wannan an fahimta to da wannan shine irin salo da malamai suke faɗa wajen ainihin yin addu'a da amsa ta da kuma da biyan bukata amma mu yanzu mun fi son kawai abin da muke roga Allah ya ba mu kawai kuma gaskiya bane yawa urgenti abu kaza nake so Allah ka bani abu kaza nake so Allah ya bani abu kaza kawai abin da muke bukata kenan to amma wannan mai imani da wannan kuma Allah ta'ala iya da iko akan komai wanda zai iya biya ma bukatar zai iya ije ma masifar kuma zai iya nauya ma mizanin ka gobe alkiyama duk Allah zai yi wannan innahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ya samu da abu na biyu a cikin hadisin cewa ka yi ƙoƙari ka zo mutumin kirki an gane in ka zama mutumin kirki duk musulmin da ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salih kana ciki wa ya san adadin miliyoyin musulmai a duniya Allah ne kaɗai ya sani sai dai a yi gesin kawai ko a ce kaza ana zaton kaza da kaza da kaza duk musulmin da yake duniya in dai ka yi ƙoƙarin ka siffantu da siffar alkhairi to idan ya yi wa addu'ar na addu'ar ya saka a ciki musulmi nawa ne a Najeriya musulmi nawa ne masallata a Nijar nawa ne masallata a a Chadi da Kamaru da Ghana da ina ne nawa ne a Saudiya nawa ne a a wannan wannan kasar nawa ne a Pakistan nawa duk dai ga sunan kasashen musulmai Allah ne kadai ya san adadin miliyoyin musulmai wanda kullun alal akalla sun yi sallah guda biyar a kullum in ma mutum ba zai nafila ba to a kullun sai ka samu miliyoyin musulmai ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har sau biyar suna ma'aduwa gun Allah amma sharɗin sai ka zama mutumin kirki to ya ake zama mutumin kirki mutumin da baya sabu mutumin da baya zunubi wannan shine mutumin kirki a malamai ba haka suka ce ba domin wannan siffar ta annabawa ce da mala'iku kawai su ne ba sa zunubi ba sa saban Allah kwata-kwata domin Allah ya ba su isma ya ba su wata rigar kariya wanda ba yadda za a yi ma zunubin ya zogon da za su aikata ba zai ba yadda ake gane mutumin kirki cikin ɗaiɗaikun mutane shine adadin bakunan mutane masu yabanka da ma fatan alkairi sun fi masu cewa alasiri an fahimta? adadin al'ummar da suke ma kyakkyawan zato in an ambace ka a guza ce kai ne muna mai zaton mutumin kirki ne in sun ɗara waɗanda suke zagi da tsinuwa to ana son mutum cikin mutanen kirki abu na biyu har idan Allah ta'ala ya taimake ka daga cikin kaba'irin zunub abin da ya bayyana na manya-manyan zunubai Allah ya ma luɗufi ya ma arzikin baka aikata ko a ciki kana ƙoƙarin kiyaye sallah guda biyar a jami'i a fahimta kana ƙoƙarin bin su da nafilfili gwargwadon iko kana zaune lafiya da mahaifanka in suna nan in ba sa nan kana musu addu'a kana zaune lafiya da maƙota to wannan malamai sun ce shi ma ana sa cikin mutanen girki an fahimta nan amma wai ba sharɗi ba ne a cewa na mutumin kirki ne a ce wai sai baya aikata zunubi sai baya aikata laifi sai kaza sai kaza a har in alkairin ka ya ɗaran ma shari ko zaton da ake ma na alkairi ya ɗara zaton shari ko amfanuwar da take wa al'umma ta fi cutar da su ɗin to wannan malamai sun ce iya cikin mutumin kirki ka yi ƙoƙarin sanya kanka cikin wannan layilayar mutum bakwai a mutum goma akalla samu shida bakwai suna mafatan alkhairi uku hudu kuma wannan da sun zage ka sun kuje ka ba maki kaiwa wani laifi ne baka sani a cikin mutum ɗari a ce a samu saba'in ko sittin da biyar ko saba'in da biyar a ce suna yaban ka suna mazatan alkhairi wanda ya zo mutumin kirki ai ko aljanna ma ba a ce wai marar zunubi ne zai shiga aljanna ba kana da zunubin za ka shiga aljanna amma sai in ladan ka ya ɗara zunubi ai Allah ce fa amma man thaqulat mawazin thaqulat can kuma ce kaffat thaqulat kaffat mu ɗau wannan kalmomin guda biyu kaffat ai akwai zunubi a ciki ko babu akwai wannan na ladan da ya rinjaye wancan shi yasa wancan ɗin ko magana sa ba a yi domin shi Allah hakamul hakimi ne da haka yake mu'amala da mu har in alkairinka ya ɗaran masharinka to kai har agun Allah mutumin girgi ne domin za ka yi zunubi za ka yi zunubi amma illa don ka yi yawa to wannan zunubin Allah ko kallonsa ba ya yi an fahimci wannan wannan shine irin tsarin da Allah ta'ala yake gudanar da bayansa kuma shine irin tsarin da al'umma ya kamata mu yi wa junanmu irin wannan tuta wannan shine irin abin da malamai suke faɗa gargashin wannan insha Allah wallahu ta'ala a'lam hadisi na biyu a babin wa fi lafazin ko a wani lafazin iza qa'ada ahadukum lis-salah idan ɗayan ku ya zauna zama irin na sallah falyaqul at-tahiyatu ya karanta at-tahiyatu zuwa ƙarshe a kiyaye ba at-tahiyatu ake cewa ba at-tahiyatu an fahimta wa fihi a cikin shi wannan hadisi fa innakum iza fa'altum zalika idan kun aikata karanta tahiya kamar yadda shari'a ta umarce ku faqad sallamtum ala kulli abdullahi salih to kun yi addu'a kun nemi aminci a gun Allah akan kowane bawa mutumin kirki fi sama'i wal ard wannan bawa mutumin kirki a sama yake ko a ƙasa yake an fahimta ko a cikin mala'iku ko a cikin aljanu ko a cikin mutane har in ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina to ka sako dukkan wani mutumin kirki da shari'a ta siffanta shi da abin da na faɗa ɗazu to iya cin addu'a to ashe kaga madallin musulunci ina ma addu'a kana ne kana nema mun aminci a gun Allah ina nema mun aminci a gun Allah neman amincin nan kuma shine Allah ya baka aljanna in short abin da ake nufi kenan kawai shi yasa ma aka ce ‘yan aljanna gaiso su aljanna salam ne, wata hiyatuhun fiha salam, la ya sma'una fiha lagwan wala ta'athima illa kiran salamin salam. An fahimta? Ya sami aikin Allah ke ta daga cikin kalmar da Yahudu suke mana hassada da ƙiyayya akwai assalamu alaikum a ciki, domin sun san surun da ke cikinta. Yasa ba sa san su ji musulmi suna assalamu alaikum assalamu alaikum. Allah iya amsa magana ta kare in Allah ya amintar da kai magana ta kare ya amintar da kai a duniya kuma ya amintar da kai a lahira an fahimci wannan abin da malamai suke ƙara faɗa shine duk abin da Allah ya halitta ba abu mafi tsada kamar aljanna ko akwai hadisi ya tabbata manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ala inna sil'atillahi ghaliya ala inda sil'atin lahiyar janna manzo da ce kai ku tsaya ku ji hajan Allah tana da tsada ba kadaran Allah mai tsada ce kadaran Allah kuma ita ce aljanna haka manzo Allah ce ala inda sil'atin lahiyar janna kadaran Allah tsada gare ta ba mai arhaba ce to ni ina nema ma Allah ya saka aljanna a cikin sallar da muke a kullum kai kana nema min Allah ya sani a aljanna a cikin sallar da muke sau biyar a kullum to ta ya zama hasada ta ya za ka min hasada ta ya zan ƙika ta ya za ka ƙini an fahimci maganar ma'ana ina roƙa ma abu mafi tsada abun Allah wanda ya fi duniya da abin da ke cikinta to me akan wata 'yar ni'ima ƙanƙanwa a duniya zan ke ma hasada ina rushe aiki na kanta har in mun fahimci girman ukuwa islamiyya mun fahimci girman addu'ar da muke sa junanmu a cikin sallah me duniyar a cikinta har za ta sa na ma hasada ko na ma kiyayya ko na ma shari ko na ma kazafi ni fa aljanna nake cewa Allah ya baka ba kun fahimci maganar manzon Allah kuma ya ce sallallahu alaihi wasallama mautu sauti ahalil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha ka kaddara a gidan dan aljanna akwai gun ajiye bulala kamar in kana da yara idan ka dan rataye bulala ko dan barazana haka da tsoratarwa to a ce dan gun maratayar bulala ka a ɗakin ka wannan dan gun da ka rataye bulala a aljanna wannan dan gun yafi duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya haka ma'aikin Allah ya ce yar ma'ajiyar bulalan ka gun ajiye bulalan a gidanka na aljanna ya fi duk duniya da abin da ke cikinta to ni fa roko nake Allah ya baka wancan gidan ba wanda in ana maganar aljanna bayan da za a kada ta da duniya ba zai yi ba gidan mutum ɗaya aljanna ya fi duniya wasabi'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh akwai gidan mutum ɗaya wanda ba fa sama kaɗai ba samawa sama ta ɗaya har ta bakwai ƙasa ta ɗaya har ta bakwai to faɗin gidan mutum ɗaya a lahira ke
haka da haɗa marka wajen fili za ka yi gabar yata
aradu hasamawati faɗin gidanka ya kai faɗin sammai bakwai da kuma ƙasai bakwai duk kai kaɗai Allah ya baka wani Allah ya ce uiddat lil muttaqin wannan gida iyanan readymade ga masu tsoron Allah ba sai ka je za a yi ba iyanan an tana da shi to da nake roƙa ma Allah Allah ya baka wannan wace ni'ima ce a duniya ta kai aljanna har in dai muna addini da ilimi ina fata ku fahimci wannan magana har in muna addini da ilimi ko muna karanta fatiha muna karanta tiyya mun san lafuzan mun san ma'anarsu to wallahi ba za a samu musulmi yayi musulmi hasada ba ba za a samu musulmi yayi wa dan uwansa kazafi da shari ba kun fahimci maganar in har mun sani mu dau fatiha mu sani fatiha manzon Allah ya ce Allah ta'ala iya cewa karanta fatiha rabi a na Allah ne rabi kuma naka ne qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfai idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce bawa na yayi bi arrahman arrahim bawa na ya ya ya ya jini can bawa na ya gode mini nan bawa na yayi bi an gane ko arrahman arrahim malik yawmiddin bawa na ya jinjina mini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadha bayni wa bayna abdi idan ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in haza baini wa baina abdi wa abdi masu ala wannan tsakani na ne da bawana ko bawana zan bashi abin da ya roƙi mu ɗau kalmar ka ce ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim me fasara wannan kalmar eh kai kana zuwa islamiyya ya fasara ihdinas siratal mustaqim ko ba ku mu eh baji ba ba baya ku muku sai karatun koyi ko wa zai fassara mana kalma a ihdinas siratal mustaqim yawa ka shiryar da mu hanya madaidaiciya kalmar nake so ku ƙara fahimtar ta baka ce ihdini siratal mustaqim ba a'a sai ka ce ihdina ya Allah shiryar da mu da kai dawa da kai da yan uwanka musulmai ba baka ce kai kadai ba Allah bai koya maka kadai ba da kai da yan uwanka musulmai kana roƙa muku shirya abun Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim kai da kake kai report zuwa ga Allah cewa shi kadai kake yawa bauta kuma gare shi kake neman taimako ba kai kadai kace ba cewa kai iyyaka na'budu baka ce iyaka a abudu ba na abudu kace Allah kai kadai muke yi wa bauta da ni da ƴan uwana musulmai sannan wa iyaka nasta'in Allah kai kadai muke neman agajinka da tanyonka ba kai kadai kake kai labarin ga Allah ba har ga ƴan uwanka musulmai to ta za a samu hasada ta yawa a ciki da kiyayya da gaba da kazafi da shari da kaza da kaza da kaza to ashe ma irin waɗannan asirar ɗin ma ba mu fahimce su da yawa har in dai za ka roƙa wa ɗan uwanka musulmi aljanna to ni kan ban ga dalilin da za ka mai hasada ba wallahi ban gani ba tunda ita kanta duniyar ma mecece ne har in za ka roƙa ɗan uwanka aljanna ita duniya ba a babba kin komai take ba wa ma mata'ul hayatid dunya bil akhirah ila qalil ita rayuwar duniyar na ijala kan lahira ‘yar hikin nana ce, yankin mutanen Nijar ko, suna ‘yar hikin nana, ‘yar kaɗan ce, wanda ba ta da wani abin ma da za a ɗage da kalle ta. Saboda ka mu dinga fahimtar nassi, mu dinga ƙoƙarin sahi a cikin zukata mu sai wani abin ya dinga raguwa, sai wata gabar da wata ƙiyayyar da wata hasada duk sai ta ragu. Amma sai mun san ma ba dina da sus. Duba da ta yi abin ta koya mana kenan ukuwa Islamiyya. da yi wa ‘yan uwanka addu'a da wanda ka sani da wanda baka sani karanta fatiha abin da yake koya mana kenan kana kai report kai da ‘yan uwanka musulmi zuwa ga Allah kana nema muku shirya abun Allah kai da ‘yan uwanka musulmai an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace malik ke cewa wa fihi falli ya takhayyar ko falli ya takhayyar min al-mas'ala ma sha to idan ka gama tahiyya manzon Allah ya ce ka tace ka zaɓa duk abin da kake so na roƙo kai wa Allah an gane ko bayan ka kammala tahiyya tsaf sai aka ce to fale ta khayyar min al-mas'ala ka zaɓi duk abin da kake bukata ka roƙa abun Allah duk abin da kake so ka roƙi Allah kamar ma'aikin Allah iya ce mana gun shi ma gune da ake saran amsa addu'a tahiyya gune da ake saran amsa addu'a shine fale ta khayyar min al-mas'alati ma sha'a kana karanta tahiyya da salatul ibrahimiyya idan raka'an karshe ce da karanta wannan addu'o'in na neman tsari daga abubuwa guda hudu din nan min azabi jahannama wa min azabi al-qabr wa min fitin mahaya wal mamati min fitin masih dajjal to sai ka bi bayan wannan da addu'a Allah abu kaza wata bukata ta zane ka wani abu kake so Allah yayi wani kaza sai ka bi wannan gun da addu'a kamar manzo Allah iya nuna mana ne wani likiti ne anan gun kamar wannan gun kar ku manta da addu'a fa ne takayyar min al-mas'alati ma sha'a ka yi ƙoƙarin zaɓar buƙatarka da kake da ita abun Allah ka roƙa a wannan gun akwai yiwuwar Allah zai amsa an fahimci bikin abin hadisi na gaba manzon Allah ke cewa kuma ke cewa an an Abdurrahman bin Abi Layla daga Abdurrahman bin Abi Layla kale yake cewa laqiyani Ka'ab bin Ujra Ka'ab bin Ujra ya haɗu da ni muna tafiya sai muka yi cibis muka haɗu faƙala sai yake ce mai ala uhudi laka hidaya abdurrahman bin abilaila kana suna ma wata kyauta in ji wa ka'ab bin ujra yake cewa ya kai abdurrahman bin abilaila kana so ma kyauta ala uhudi laka hidaya ko hadiya kana so na ma hadiya wata kyauta kana so ma yanzu kamar kai ne kayi da wani a cikin gari kuna tafiya wa ne ya kana so ma kyauta ai za ka tsaron kuɗi zai ba ku mu inda hankalinmu zai kai kenan yawa inda hankalinmu zai kai kenan to tsaya ku ji irin kyautar da sahabbai suke wa junansu kuma kyauta wanda ta fi kuɗi ta fi abin da yake da kama da kuɗi sai ya ce na'am kamar iya ce eh imin kyauta ina so ya ka abin ujura sai ki cewa innan nabiya sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kharaja alaina wataran ya fito zuwa gare mu faƙulla mu kuma sai muka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin allah kada allimna kada allamana allahu kaifa nusallimu alaika ya rasulallah mu mun sani allah ya sanar da mu yanda za mu sallama mu gaida kai allah ya koya mana wannan inda za mu sallama mai mu gaida kai mun iya ini assalamu alayka ay wan nabi wa rahmatullahi barakatu mun iya wannan mun koyi Allah ya sanar da mu amma fa kaifa nusalli alayka yaya za mu salati an bayyana sahabi ne yake faɗa wa ɗan uwansa sahabi wannan kyautar da zai masa shine zai faɗa masa salatin da ya ji da kunnansa manzon Allah da bakinsa ya faɗa an fahimta ya ce manzan Allah sallallahu muka ce masa mun san yadda za mu gaida kai amma ba mu san yadda za mu ma salati biya rasulallah ƙala sai manzan Allah ya ce da mu ƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid innaka Hamidum Majid wa barik على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan salati daga bakin manzon Allah ya fita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ko shakka baka zaka iya rantsuwa wannan manzon Allah ne ya faɗi wannan salatin da bakin sa yace ku ce Allah kai tsira da aminci bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa shine Ali Abbas, Ali Aqilu, Ali Ja'far. An gane ko? Sannan kama sallaita ala Ibrahim, kamar yadda kai tsira da aminci zuwa ga Annabi Ibrahim alaihi salam. Ko ala Ali Ibrahim da alayen Annabi Ibrahim alaihi salam. Innaka Hamidun Majid, ya Allah kai ne abin godiya, kai ne abin yabo. Wa barik ala Muhammad, Allah ka ƙara albarkokinka kan Annabi Muhammad. wa ala ali Muhammad da alayen annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahima kamar yadda kai albarkokinka zuwa ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahima da alayen annabi Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah kai ne abin yabo kuma kai ne abin godiya ko kai ne abin godiya kai ne abin yabo ya Allah an fahimta wannan shi ma ana karanta shi karshen tahiyya bayan ka kammala tahiyya sai ka karanta wannan salatin an fahimta wannan shine gunda ake wa manzon Allah salati a cikin sallah gunda ake wa manzon Allah salati a ina a cikin sallah shine lokacin da kammala lafuzan tahiyya sai ka biyo bayan ta da wannan salati kun fahimta amma dan tsaba rashin tsoron Allah a satin nan akwai wasu masu karambani daga Bauchi sun je Kano an gane ku wai za su yi lacca daga cikin masu ikirarin kowa Allah ne komai Allah ne ina jin wani daga cikinsu iya cewa wai salatul fati ta fi salatul ibrahim wallahi da kunni na na ji duk mai harkar dubin karatu dukan malamai a media zai ga wani a kano aka yi karatun a satin nan wani mutum a motsi salatul fati wallahi tallahi manzan Allah bai santa ba abubakar bai santa ba umar bai santa ba usman bai santa ba aliyu bai santa ba dukkan sahabai ba su santa ba imamu malik imamu shafi imamu ahmad dan hanbal imamu abu hanifa wallahi ba su santa ba tunda wanda aka haifi wanda ya zo da ita sai bayan shekara ɗari da hamsin da wafatin manzan Allah ka cewa yan haife bayan shekara nawa ɗari da hamsin aka ce an haife shi shi wanda ya ce ya yi mafarki kuma duk sun yadda ga hinan a cikin littafin su a rubuce mafarki ya yi aka meko masa wata takarda ta haske a cikin ta ne salatul fati a cikin in ba rahin tsoron Allah ba da san zuciya ta ya za ka ce mutumin da ya zo bayan bayan bayan ƙarni goma sha biyar da wafatin manzan Allah ka ce ya zo da abin da ya fi na manzan Allah da bakinsa don Allah wannan masoyin annabi in ba ƙarya jarhin kunya ba yanzu wanda zai faɗi wannan magana ne zai ce shi masoyin annabi ne ta ina wannan ƙarya ce in dai kana da hankali kana da hankali ba yanda za a yi ka kwatanta maganar manzan Allah ka ce akwai magana da wani wanda ta fi tasa wallahi baka da imani wallahi ka je ka binciki imani ka wallahi baka da imani an fahimci wannan wannan yin irin shirin da suke yadawa wai eh mun yadda salatul ibrahima salatul manzon Allah ne mun yadda amma amma salatul fati ta fi shi ta yaya ta fi shi har in ka ce wancan salatin ya fi wannan za ka iya cewa wanda ya zo da wancan salatin mafi manzon Allah kunka wala za ka fi da wannan za ka fi da wannan abu da iya nan iya yawa midiya kuma dole in an zo kan karatu ai wannan bayanin al'umma su gane ƙarya ne wannan da sisa ce ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba gaskiya bane ko malamai sun ce shi salati amrun ne tawfiqiyun ne kamar sallah ce kamar azumi ne kamar zakka ne yin sallah tana da bukatar sai ɗin wannan adam ce tana da bukata tsararren abu ne yadda yake a tsarin haka za ka yi to akwai malamin da suka ce salatin mazan Allah ma haka a tsare ki ba a yadda ka zo da naka ba ka bi wanda manzan Allah ya da sahabbai su za ka karanta har in kana san Allah ya baka lada wani baki gare ka za ka yi bi manzan Allah abinda Abubakar bai bi da shi ba ko abinda Umar bai bi da shi ba ko abin da Usman da Ali ba su yi da shi ba wani baki gare ka za ka yi manzo Allah da abin da ba su yi shi ba ba ka da wannan bakin ai ba ka da shi to in kana son alkhairi da zaman lafiya da zama kan turbar musulunci ta kwarai ka bi abin da magabata suka yi ba a ce ka kirkiri komai ba kai dai ka bi ya sa ma Allah ke ce ul in kuntum tuhibbuna Allah sai Allah ce fattabi'uni bi ake ba kirkira ake yi ba bi ake yi saboda ka wallahi ba salatin da ya kai wannan daraja duk salatin da ake sahabbai sun fitara wanda kowa ya ce ya ji da kunnensa manzon Allah ya faɗi wannan ya ji da kunnensa manzon Allah ya faɗi wannan da bakinsa sama da sabai tarbawa manta juna ta ya za ka ce ko maganar wani wani tukururu ba ma a ƙasar larabawa yake wai a maroko yake da ba a afirka yake maroko wai shi ne mafarki aka ba shi wani ba takarda kuma wai ya fi na manzan allah kuma wannan shi ne zai dinga buga haya ƙaƙa da baki wai su ne masu masoya manzan allah in ba ƙarya ba wannan ƙarya ce wallahi ƙarya ce allah ta'ala ya shiri sun masu shirya malaki cewa hadisi na gaba an abi huraira radiyallahu an daga abdurrahman bin sakar ad-dawsi yin abi huraira Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya du'u annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya addu'a Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal manzala yana karanta wannan a ƙarshen tahiya a tahiyan ƙarshe kenan daga ita yi sallama a tahiyan farko baya karanta wannan addu'a in ya karanta tahiya yi salatu ibrahim ya sai ya tashi me ke sai amma a tahiyan da daga ita yi assalamu alaikum bayan ya karanta tahiyan ya karanta salatu ibrahimiya sannan sai ya bi bayanta da wannan an fahimta ya Allah ina roƙonka kamun tsaro da kariya daga azabar wuta yini Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar ko ko min farko min azabil qabr ko Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsarin ka daga azaban kabari babu shakka hadisi da yawa sun tabbatar ana azaba kabari ana yi wata rana an binne wani bawan Allah a lokacin Usman dan Affan Allah ya kara yadda da shi sai ya zauna ya dinga kuka har hawaye ya jika masa gemunsa sai wani ɗaya daga cikin sabai ke cewa ya amir al-mai bakika ya shugaban mu'minin me yasa ka kuka ne kuka me kake haka sai ce ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innal qabara awwalu manazilul akhirah cewa kun ga kabarin nan shine masaukin farko na lahira idan kabari yayi kyau to abin da ke gaban sa yafi kyau idan kabari ya yi muni abin da ke gabansa ya yi muni ya sa ke kuka da ya tuna mazan Allah ya faɗi wannan magana kun ce tabbas ana azaba a kabari kuma wata rana mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da sahabbansa sai ga wasu kabari guda biyu sai ke ci musu wancan kabarukan fa ana musu azaba ana yin azaba wa ma'abota kabarin yanzu haka har ke cewa mayu azibani an kabiri abin da yasa ake musu azaba a ganin idan ba wani abu ne mai girma sai ce ɗayan dalilin da ya sa ake masa azaba kane yamshi bin namima iya yawo da annamimanci ya haɗa wannan da wannan ya kawo wani labarin da zai haɗa wannan da wannan yanzu kun ga kasuwar su take ci kenan ko kasuwar su tana ci yan yawo da gulma an gane ko to duk magulmata manzon Allah ya ce in ba su tuba wannan gulmar za ta ja musu azaba a kabari ɗayan kuma layas ta terminal bauli ba ya tsarkaka daga fitsarinsa bai iya kammala fitsari balantana ya yi tsarki fitsarinsa bai kammala zuwa ba zai tashi ko zai zuba ruwa ya tashi wani fitsarin ya biyo baya domin gaggawa ko sarin ko rashin fahimtar shari'a to shi ma har in ya mutu bai tuba ya gyara ba wannan halayyar da ya ɗauka za ta iya ja mai azaba a gabani manzo Allah da bakin sai faɗi wannan har ma ya ce ku je ku karyo reshen bishiya ku daddasa a kabari ba mamaki in bishiyar ta girma Allah zai ke dan sauka musu azaba dalilin ta to wannan hadisi suna tabbatar da cewa akwai azaba a kabari ya sama aikin Allah ya ce ku nemi Allah ya tsare ku daga azaban kabari kuma an ce kabari idan an sa wanda za a sa a ciki ko muminin ne an ce kabarin sai ya matse shi tukunna har manzon Allah ke cewa da da akwai wani wanda kabari a karan farko ba zai matse shi ba to da kabari bai matse Sa'ad bin Ubada ba Sa'ad bin Ubada an shine an ce shine lokacin da ya mutu sai da al'arshin Allah ya karye girgiza domin karfin imaninsa da kuma karfin binsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ma bai kubuta ba karan farko sai da kabari ya matse shi an fahimta sannan in mutumin kirki ne aka mai tambayoyi ya amsa sai Allah ya wasu a kabarin a ce maddul basu ya ganin idonka kana cikin kabari kai kana ana ma kallon kana cikin rami kai kuma kana cikin ni'imar da duk wani wanda yake duniya baya cikin wannan ni'imar an fahimta Allah ya sa kabarin mai zama haka Allah ya sa kabarin mai zama haka to manzo Allah ya ce ku roki Allah ya tsare ku daga zabar kabari shine Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr sannan ka roki Allah ta'ala daga nan wa min azabin nar ko kuma Allah kaman tsaro kaman tsari daga azaban wuta babu shakka wuta ta isa ne matsarin Allah daga ita inna hala'i da kubar Allah ya ce wuta tana cikin manya-manyan bala'i la'i da kubar daga cikin gingima-gingiman bala'i da musiba to Allah ce za a sanya wuta a ciki Allah ya tsare mu daga wuta wa min fitnatil mahaya wal mamat ka roki Allah ta'ala ya ma tsari daga fitinar rayuwa da mutuwa babu shakka akwai fitina a wannan rayuwa kuma lokacin da ɗan adam zai bar duniya a wannan sa'ar akwai fitina an fahimta fitinar rayuwa shine daga cikin fitinar rayuwa a jarrabe ka da ƙin karɓar gaskiya ko a jarrabe ka da taurin kai ko a jarrabe ka da kafewa kan ra'ayinka ba wanda ya sai soki karga ra'ayinka to wannan iya cikin fitnatul mahaya fitina a rayuwa ko ba wanda ya isa ya baka shawara duk abin da ga dama shi za ka yi wannan iya cikin fitina a rayuwa nan fitina a rayuwa iya daga cikinta kana aikata zunubi amma haka su tuba ka san abin nan ba kyau ka sani amma ka gagar ka tuba har ka mutu a haka iya cikin fitinar mahaya iya cikin fitinar rayuwa wani idan ya yi kuɗi shi kenan sai ya ki Allah ya ki manzan Allah sai rayuwarsa ta canja sai abokansa su canja ya tsaro sai canja amma da can mutumin kirki ne ko kuma a'a da ba shi da mulki mutumin kirki ne amma iya zama mai mulki ana rantsar da shi sai ya zama kuma wani iri daban wani ya cikin fitin tilmahaya an fahimta sannan akwai fitina lokacin da dan adam zai mutu malam usaimin ya yi sharhi sosai a ƙarshen wannan ya ce daga cikin fitinar mutuwa shi ɗan iya zuwa mutum a dab da lokacin da zai mutu a dayan minute na mutuwarsa sai shi ɗan ya zoma ya zoma da siffar babanka ko siffar wani malaminka ko siffar wani mutumin kirki da ka aminta da shi wanda dama tun ya riga ya mutu gaban kai ya zoma da siffarsa ya ce wane ka amsa ka ce to kaga mun riga ku mutuwa inda za ka je ɗin nan mun riga ka zuwa to mun je mun tadda duk abin da ake cewa musulunci ƙur'ani duk ba daidai bane ba mun je mun gani saboda ina baka shawara kafin ka cika ka bar musulunci wallahi tallahi wasu a wannan dami ne za su bar musulunci su mutu kafirai shi dan iya zuwa wa dan adam da wannan sigar dab da mutuwarka ba wanda ya sani a sosai sosai iya zuwa mutum dab da mutuwa yan zaman jinya ba wanda zai ganshi ya'yanka ne matanka ne aminanka ne likitoci ne ba wanda zai ganshi kai kadai zaka san halin da kake ci kaga wannan addu'a tana da muhimmanci ka dinga roƙon Allah ya ma tsari daga fitinar rayuwa da mutuwa wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran akwai wanda za a haife shi mumini ya rayu mumini amma wallahi sai mutuwa ta zo ya mutu kafiri wata rana imamu ahmad dan hanbal Allah ya kara masa yadda dab da mutuwarsa iya suma iya farfadowa sai ke ce hatta al'an hatta al'an da ya farfado sai ɗansa mai suna abdullahi bin ahmad bin hanbal ke tambaye sa ya baba ɗazu na ji kana cewa hatta al'an ma'ana har yanzu har yanzu kuma kai kaɗai ne ban ga wani a kusa da kai ba sai ce shi ɗan ne ya leko ta katanga yake cewa da ni na jauta minni ya bala hambal ya amma ɗan hambal ka kubuta daga tarko na ka kubuta daga shari za ka mutu ban ciri ba a kanka ba sai ce har yanzu ban kubuta ba har yanzu domin ai raina bai fita ba kaga bayin Allah masu ikilasi Allah iya nuna musu abin suna gani da a lokacin Allah bai sohi da rahama ba sai ya ji girman kai sai ya ji takama kuma shi kenan shi dan ya gama da shi amma ya tawadu yake cewa har yanzu nan har yanzu ina nema dai Allah ya kubutar ni daga sharinka tunda ban mutu ba har yanzu ban tsira ba haka ake yi ka zama mai tawadu mai kaskantar da kai sai Allah ya cika ma sai Allah ya dafa ma amma girman kai da kafiya ba aiki musulmi bane ba an fahimta shine wan fitnatin mahaya wal mat sai ce wa min fitnatin masihar dajjal sannan ka roki Allah ya ma tsaro da kariya daga fitinar dujal wanda hadisi ya tabbata cewa dujal zai zo ƙarshen duniya zai zo da abubuwa masu ɗauki hankali an fahimta zai zo da wuta da aljanna tasa zai zo ya ce sama ta yi ruwa ta yi zai ce ƙasa ta fidda tsirai ta fitar duk wani abu na ban al'ajabi dujal zai yi shi kuma an ce zai karaɗe duniya kaf garin makka da madina ne kadai ba zai samu damar shiga ba amma duk inda ka sani sai ya shiga kuma duk wanda ya bi shi ya halaka an fahimta iya cikin manya-manyan alamun kusancin alkiyama idan dujile bayyana to kiyama tana dab da tsayawa saboda haka manzon Allah ce mu roki Allah ya mana tsare daga waɗannan musifu na farko azabar wuta azaban kabari azabar ka fitina ta rayuwa da mutuwa da fitina kuma ta shafar dujal ƙarashin hadisin wa fi lafazi wa fi lafazin muslim daga lafazi na muslim idza ta shahada ahadukum idan ɗayan ku zai tahiyya falyasta'iz billahi min arba ya roki Allah tsarin tsari daga wannan abubuwa guda ya kule ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam summa zakara nahu kace Allah ina neman tsarin ka da gazabar wutar jahannama sai aka ambaci makamancin wancan hadisi da azaban kabari da fitinar rayuwa da mutuwa da kuma fitinar shafar dujan dukkanin Allah ta'ala ya matsayi daga wannan Allah ta'ala ya tsare mu ya mana kariya daga wannan fitintu da wannan bala'ai da ma wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba Allah ya mana tsaro da kariya Allah ka ka, ka aina shi rike mana imanin mu ya Allah Allah ka rike mana imanin mu mota da shi ya Allah Allah ka sa mu mutu da imani mu tashi da imani ya rabbal alamin za mu samu matsaya anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi ya yi mana zurban Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kumbinci mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka sa aljanna ce makomar mu da mu da su gaba ɗaya Allah ka shirye da mu da zuriyar mu Allah ka ɗora mu a tafarki madaidaici Allah ta'ala ka ɗora mu a tafarki madaidaici Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka shiga cikin al'amarin Allah karka bar mu da dabarar mu Allah karka bar mu da wayan mu Allah ta'ala kai mana guzurin imani ka samu lafiya mu kammala lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu kaka mai alkhairi ya Allah ta'ala ka shayar da mu ni'ima daga gare ka ya rabbal alamin marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai wani yayan mu amun waya daga gida ba shi da lafiya ina neman baran addu'an ku a sashi addu'a Allah ya bashi lafiya kuma akwai mara lafiya da nake dauke da shi a gida nan ma sata addu'a Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya sa kafara take yi abin da ke damunta da sauran musulmi gaba ɗaya Allah ya yi musu Allah muna roƙon ka ka cikan mu ka cikan mahaifan mu abin da muka sa gaba na alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi da abin da ya so mu da shari Allah ka tsare Allah wannan kuncin rayuwa da ake cikin ta Allah ka mana mafita da gare ka ya Allah Allah ka zuba wannan bala'i ruwan sanyi Allah ka sassauta mana wani al'amari Allah ka mana lukufi da gare ka ya rabbal alamin Allah ka mana lukufi da gare ka ya rabbal alamin Allah ta'ala ka yi riko da hannun shugabannin Allah ka cusa musu imani Allah ka cusa musu sanyin adalci Allah ka nuna musu gaskiya ka ba su ikon binta Allah ka nuna musu ƙarya da son zuciya ka ba su ikon guje mata Allah duk masu taimakon addini a cikin maza da mata cikin masu mulki da masu dukiya cikin talakawa cikin ɗaliban ilimi cikin malamai Allah din mai yi wa addinin ka hidima Allah ka taimake shi Allah din mai taimakon addini Allah ka taimake shi Allah ka dafa masa Allah ka dafa mana gaba daya ku ƙara addu'a ga wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya amshi addu'o'insa Allah ka jikan mahaifansa da namu Allah ka shirin da zuriyarsa da tamu gaba daya hanyoyinsa da neman Allah inganta masa su abin da ke jin tsoro a rayuwa Allah ya tsare Allah ya tsare mu gaba daya Allah ya ta'ala ya kara masu buɗe cikin harkokin sa da namu duka Allah ta'ala ka tashe mu cikin masu imani Allah ka karɓi rayuwar mu cikin masu imani Allah ka tabbatar da mu kan hanyar alkhairi Allah dukkan masu bukatu cikin mu Allah ka biya mana abin da muke tsoro Allah ka amintar da mu shi ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum amin ya rabbal alamin